العظيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ورحمه الله تعالى في ألفيته في علم الحديث وإن يك الساقط لا يغير كبر وحرف زد ولا تعصر كذاك ما غاير حيث يعلم إتيانه ممن علا وألزم يعني وما يدرس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب كما إذا يشك واستثبت من معتمد وفيه ما ندبا أب
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شين درسي نأكو وانا زما وانا شكرا تدبو دار لليه الأربعين da hudu wanda kuma ya daidai da shekara ta 2022 a mala yake cewa wa in yaku saqitu la yughayyiru kabnin wa harfin zid wa la tu'assaru كذاك ما غاير حيث ما غاير حيث يعلم اتيانه ممن على والزموا يعني نسخك ولا تعسر ولا تعسر ولا تعسروا ولا تعسروا ولا تضيقوا وإن يك الساقط لا يغير فأنا السيوطي رحمه الله تعالى yanzu yana magana akan yayin da ka samu a littafinka na hadisi an samu wato abinda ake cewa kara wato wani abu daga cikin hadisan wata kalma ko wata jumla ta faɗi an tsallake an kuskure ba a rubuta ta ba saɓanin abin da muka gama wancan lahani da tahrif da tashrif a nan kuma sakat ne a nan wata kalma ce ko wani harafi ya faɗi wajen rubutu to me za ka yi in ka zo ka samu wannan a littafin hadisi wa in yaku saqitu la yughayyiru in ya zanto abin da ya fadi din ba zai canza ma'ana ba wato ba zai canza shirashin sa ba zai kawo canjin ma'ana ba wato kana kana gani zaka iya gane ma'anar ba za ka shiga rudu ba ka samu iskali kabnin kamar kalmar ibn misali ibnu jurayj aka tashi faɗarsa ba a faɗi sunansa ba aka ce ibnu juraic ibnu juraic to sai kaga juraic kawai a cikin isnadi to kaga wanda ya san ilimin hadisi ya san ibnu juraic ne kalmar ibn ce babu ita kaga anan kawai zai ƙara ibn ne magana ta, ta miƙe ko ya ga aun ibnu aun ce aun ko ibnu musayyab sai ga kawai al-musayyab daga al-musayyab an abi huraira ya san ibn al-musayyab ne an abi huraira to kaga wannan kalmar ibn ce ta fadi a cikin abin nan din ko kalmar abu misali akwai wanda sai shahara kamar abu abdurrahman abu salama ibn abdurrahman ibn auf abu salama ibn abdurrahman ibn auf ya shahara da alkunyarsa har ma wasu suka ce alkunyarsa ita ce sunan nasa don akin saɓani a kan sunansa to amma dai duk inda ka gani abu salama za ka gani ibn abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf sahabin nan mashuri ahadul mubashari na biljanna to ɗansa abu salama to sai kaga salama ibn abdurrahman kaga za ka fahimci abu salama ne abu ɗin ce babu to kaga wannan ba zai canza ma'ana ba haza la yughayyir la yughayyiru min al-ma'na shay'an ba abin da zai canza na ma'anar hadisi to wannan sai kawai ka ƙara wannan abin sai ka ƙara shi a gurin babu wani ƙaiƙayi a cikin haka wa harfin ko kuma wani harafi ne kamar waw ko alif sai zanto ya faɗi daga cikin rubutu akwai waw ko alif babu a cikin rubutu shi kenan sai ka ƙara shi wannan ba zai canza ma'ana ba shine ya ce zid shine jawabin zid wato ka yi ƙari a cikin asalin littafin naka kakkaji ko kwantu kakkaji wani damuwa wala tu'assaru wato ba za a matsa maka ba anan la tudayyiq alayka la yudayyiq alayka ba za a matsa maka ba anan a ce sai ka yi tambihi sai ka faɗi cewa ai ga yadda da yake ga kuma abin da na yi na gyara saɓanin yadda ya gabata a gabacin ana cewa in ka gyara sai ka faɗi ka ce da kaza ne amma na ce kaza ko da kaza ne na gyara ko na same shi kaza amma ni ga yadda nake zato anan babu wannan takurawar shine wala tu'assaru ba za a takura maka ba a ce sai ka sai ka yi bayani kaza kama ghayara haythu yu'lamu ityanuhu mimman ala hakanan ma ghayara ay ma ghayyara al-ma'na ghayara ay ghayyara al-ma'na hakanan abin da zai canza ma'ana yayin da aka tabbatar da cewa wanda yake sama a isnadin ya ambace shi illa iyaka kawai faduwa yayi wanda idan babu shi ma'ana za ta canza amma kuma an fahimci cewa wanda ya bayar da hadisin shi malamin ya ambace shi amma wajen rubutu ya faɗi to shi ma wannan kazaka kamar wancan ne shi ma ka ƙara kada ka ji wata damuwa amma wa alzamu ya'ani amma sun matsa sun lizumta maka sun tilasta maka ka ƙara ya'ani yayin da zaka saka shi sun yi misalin sada misali hadisin abin al-khatib al-baghdadi yake cewa akwai hadisin da suka samu a littafin malaminsa abu umar ibn mahdi shi kuma ya ruwaito shi daga almuhamiri da sanadinsa zuwa urwa zuwa amra bintu abdurrahman ya'ani an aisha amra ta ji hadisin daga aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu annabi yana wa kana mu'takifan annabi yana itikafi daga cikin masallaci yana kusanto min da kansa yana wato fito min da kansa ni kuma in taje masa gashin kansa da an san katangar wato gidan Aisha ko gidan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam hada take da katangar masallaci sai kuma akwai kofar da yake shiga ta nan ya fita to Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fito da kansa matarsa daga cikin gida Aisha radiyallahu ta'ala tana taje masa kansa to sai ya zo a cikin asalin littafin da shi al-khatib al-baghdadi yake karantawa sai suka ga asalin littafin shi abu umar ibn mahdi yadda isnadin ya zo an urwata an amrata qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yudli ilayya ra'sahu an amrata قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله to kana gani ka san cewa amra ba ita ce matar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ita ce mai kissar ba ba zai yi a ce haka hadisin yake ba ita amra bintu abdurrahman ibn samura ta tashi ne a gaban aisha radiyallahu ta'ala anha ita ta kula da renanta ta girma a ɗakinta ta saboda haka ta ji hadisai da dama daga Aisha radiyallahu ta'ala anha to wani hadisin ma daga wajen Aisha ta ji to wajen rubutu sai kalmar Aisha sai ta faɗi daga cikin isnadi sai ya zanto kamar ita amra din ce take bada bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fito min da kansa ina caje masa kai to kai mai ilimi ilimin hadisi ko mai karatu da ka karanta kaga amra amra ba ita ce take tajewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba Aisha ce take ba ta labari to amma kalmar Aisha din ta fadi daga cikin sanadin to shine suka ce anan kaga rashin kawo Aisha ma'ana ta canza shine kaza kama gayar din gayar din da ya fada kaga an samu canji saboda wannan abin da ya faɗi ita suna Aisha radiyallahu anha to amma zaka faɗa haythu yu'lamu itiyanuhu mimman ala anan an tabbatar wanda yake sama wato kamar urwa da ya ji hadisin daga amra shi ya faɗi aisha ɗin amma kuma wajen rubutu ya faɗi sauraka anan ana da tabbacin cewa shi urwa da ya ba da labarin daga amra ya faɗi aisha amma kuma ya faɗi to in anan sai suka ce amma in za ka kawo sai ka ce ya'ani aisha ka ce an amrata ya'ani an aisha kalat za ka ƙara ya'ani domin kai ba haka ka same shi a littafin ba don haka sai ka ƙara shi don a fahimci kai kana fassarar abin da ka tabbatar haka yake amma ba haka ka same shi a cikin littafin ba shine dalilin da yasa suka ce ka sa ya'ani domin shi ibnu mahadi da ya ruwayar bai faɗi aisha ɗin ba to amma kuma shi ma hakan yake nufi a zuciyarsa hakan yake nufi duk da anan wajen ruwaya kalmar Aisha din ta faɗi to sai ka saka ka ce ya'ani an Aisha to haka da yawa daga cikin malaman hadisi suke idan aka suka zo da wata wata jumla wacce bata cika ba amma akwai cika harshen ta kuma ƙarashen nan an san dole akwai shi a cikin maganar to sukan ƙarasa shi da ya'ani shi yasa waki'u yake cewa inna lanasta'inu fil hadisi bi ya'ani inna da nasta'inu fil hadisi bi ya'ni mukan nemi taimakon ya'ani wajen karasa hadisi ya'ani tana taimaka mana wajen karasa hadisi to wannan shine abinda wannan gaba take nufi sai kuma ya ambaci yayin da mutum wani abu na jikin littafinsa ya ya ɗauke wato littafin sani a rubuce amma ga wani guri ya ɗauke matani ko isnadi saboda ajiya ya daɗe a ajiye da ya tashi sai ya ga gurin ya ko ruwa ya zuba rubutun ya goge ko gara ta ci ko takardar ta yage ta ɓace sauraka ga, ga, ga hadisin amma kuma ɗan gefensa ya cinye to nan me zai yi to shine yace wa ma yadrusu fil kitabi min ghairihi yulhaqu fi sawabi wa ma yadrusu fil kitabi abinda ya ya goge daga cikin littafi abinda ya goge daga cikin littafi da rasa shay'u yadrasu shine ai khafiya wan maha abinda ya goge ya bace ya tafi saboda ajiya san littafin da aka rubuta shi da tawada aka ajiye shi ya daɗe watakila gurin ya ɗauke ko ruwa ya zuba a gurin ko kuma gara ta ci ta ci takaddar gurin ya ɗauke ko ya yage guntun ya ɓace to shi ne ya ce yulhaku to sai ka dawo da shi ka rubuta shi a daidai gurin da ya ɗauke sai ka riskar da shi a gurinsa fissawabi a maganar da take ita ce ta daidai maganar da take ta daidai cikin maganganun malamai yana nuna maka cewa akwai waɗanda suka ce haka zai bashi amma wannan maganar ba daidai bace wannan maganar ba sawab bace fissawabi magana ta daidai shine ya dawo ya rubuta wannan abin a daidai gurin da ya bace gurin da ya goge kama idza ya shukku واستثبت من معتمد كما إذا يشك كمر idan yana shakka wato ya ji hadisi ya haddace amma akwai wata gaba yana shakkar ko ya kiyaye ta sosai ko bai kiyaye ta ba sai ya nemi ɗan uwansa da suka ji hadisin tare wanda ya tabbata ya haddace hadisin sai ya karanta masa sai ya ce eh haka yake ko ya ce ni ko guri kaza ya yake sai ce ai kaza kaza kaza ne kaga ya ƙara ba shi tabbaci cewa abin nan da yake shakka ya daina shakka a kansa haka yake to shi ma wannan abin da da yake shakkar in ya zo tabbatar da shi sai ya rubuta shi wani ita ce magana mafi inganci wasu daga cikin malamai sukan yi bayani bayan sun tambayi wani wanda yake ya fi su riƙewa ya tabbatar musu da abin da suka ji sai su ce kana fi hifzi kaza wa thabbatani fihi fulan haka nake haka nake haka yake a haddata kuma wane ma ya ƙara tabbatar da ni wannan zaka same shi a cikin littattafan malamai kana karanta sunan abi dawud zaka yi ta jin irin wannan a hadisai da yawa zaka yi ta cin karo da wannan ce sabbatani fihi fulan ina kokonto akan abu kaza amma wane ya ya ya bani tabbaci kan cewa abin nan haka yake to sai malam ya ce wa fihi ma nadban abin waɗannan sura guda biyu surar farko yayin da wani abu ya ya goge daga littafinka ka riskar da shi daga baya ko kuma kake tababa akan wani abu da kaji wani daga cikin zumanka wanda kuka ji hadisin tare ya tabbatar maka abin to sai ka yi bayanin abin da ya faru nadban amma mustahabbi ne ba wajibi ba mandubi ne ma'ana ba su matsa maka cewa dole sai ka faɗa ba amma in kai haka to abu ne mai kyau
قال المصنف رحمه الله ومن عليه كلمات تشكل يروي ألام عوضه إذ يسأل ومن روى متنا عن أشياء وقد توافقا معنى ولفظ ما اتحد مقتصرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم يبين اختصاصه فلم يلم وقال قد تقاربا في اللفظ أو واتحد المعنى على خلف حكوا
قال شبيت قبل
وإن يكن للفظه يبين ما قال أو قال فذاك أحسن
ومن عليه كلمات تشكل ومن عليه كلمات تشكل يروي على ما أوضحوا إذ يسأل to anan yana kuma yana kuma magana ne akan wanda ya ga wata kalma a cikin hadisin da ya ruwaito wadda ta rikita shi ta rikita shi ya kasa fahimtar ma'anarta shine garibul hadis shi a cikin hadisi akwai abin da ke cewa garibul hadis kalmomi waɗanda suke baƙi a wajenka ba ka san ma'anarsu ba to sai ka je ka yi tambaya yaya suke watakila ka kasa karanta kalmar ya ake karanta ta kana ta dawurwura fataha za ka yi kisra za ka yi ɗaure nan za ka yi ba ɗauri za ka yi ba kalma ce ba kuwa a gurinka kama kasa karanta ta to sai kake sai ka je wani ka ce wannan kalmar ya za a karanta ta ko wannan gabar ko wannan jumlar shin bina'i alal fa'il ne ko bina'i alal maf'ul kamar dazu da malam da sine na karantawa wala tu'assaru ko wala tu'assiru ko wala ta'assuru kaga watakila mutum zai iya samun iskali sai ka je ka samu wani sai ka ce wannan wai wai ya za a karanta nan sai ya gaya maka kaga ya warware maka iskalin da yake kan kalmar ita kanta kalmar ka samu wani ƙarin bayani akan hadisin da ka ruwaito ko ka ji daga malaminka amma yanzu kake da iskali akan wata kalma to to anan me za ka yi shine ce man alaihi kalimatun tushkilu wanda yake da wasu kalmomi waɗanda suka tushkilu alaihi عليه دين متعلق نيد تشكله أي تشكل في ضبطها تشكل عليه في ضبطها تعرك تدشي وجن وصل انت يروي على ما أوضحه to sai ya je bayan ya ji abin da suka yi masa bayani su masana to sai ya yi ruwaya sa akan abin da suka yi bayani iz yasalu lokacin da ya tambaya wato abin da ya tambaya suka gaya masa akan wannan bayanin da masanan suka gaya masa akan zai yi ruwaya kamar Affan ibn Muslim as-Saffar malamin Imam Ahmad ibn Hanbal ne daga cikin manyan malaman hadisi yace ya kasance yakan je wajen al-Akhfash an sa al-Akhfash ɗaya da cikin masana nahwu yakan ce mukan je da gurinsa da sauran malaman nahau sai mu bujiran musu da hadisi sai mu bujiran musu da hadisi to abinda suka bayanin da suka yi mana a guraren da muke ganin akwai iskali to haka muke karanta wa mutane to wannan babu laifi kuma abu ne da malaman hadisi suna yin sa don su tabbatar da ingancin abin da suke karantarwa don su karantar da abin da ba a haka yake ba yanzu a nuskatul yununiya nuskar yununiya ta sayo bukhari abin da ya kara ba ta daraja samuwar ibn malik sahibul alfiya samuwarsa a majalisin da ake karanta sayo bukhari din an raba nuskar bukhari din a gurin malamai daban-daban masu yawan gaske kowa yana rike da kwafi da shi al-yunini din shi sahibul majlis din shi ma da kwafinsa to in aka zo kan wata jumla ko wata gaba ta larabci wadda a nahawu akwai iskari ya za a yi a ce wannan dab din ta yake to shi ibnu malik yana gurin sai ci a nahawu wannan ya halatta a fuska ta kaza a fuska ta kaza sai ya yi takhrijinsa min haithul lugha min haithul qawaid al-i'rab shikenan sai kowa ya wasale ya wasalce a gaban sai a wuce wanda daga karshe shi kansa aliyu abin da ibnu malik din aka tattara wannan abubuwan da yayi aka buga su a littafi guda to nuskar yuniniya tana ɗaya daga cikin nuskar da malamai suke alfahari da ita saboda wannan gatan da ta samu na kasancewar ibn malik yana zaune aka karanci sayul bukhari daga farko har ƙarshe kuma ana bijiran masa da guri da suke da yake da iskali min haithul lugha yana bayanansa to kaga shine wannan wa man alaihi kalimatun tushkilu yarwi ala ma awdahu idh yasalu sai ya ruwayarsa a kan bayanin da malaman lugan suka yi masa in ya yi bayan ya yi tambaya wannan duk yana nuna muku irin tsauraran matakan da malamai suka yi tabi wajen ruwayar hadisin annabi sallallahu alaihi ba haka abin yake kara zuba ba kamar yadda wasu sakarkaru suka dauka sun dauka kawai haka kowa sai ya tashi sai ya ya bushe iska sai ya ta cewa qala rasulullahi kuma shikenan sai ai ta bin shiru ana rubutawa abu ne wanda in ka karanta kai kanka za ka yi mamaki shi yasa malaman hadisi in hadisi ya tabbata ba sa ɗarɗar saboda sun san irin tsauraran matakan da aka biyu abu ne ka ji shi ka karanta shi a gaban ka ji abin nan amma ɗan ruwa ne ya ɗiga ya ɗauke ana tambayar za ka gyara ko za ka gyara ba to shine sai kuma ya zo maganar ikhtilafu alfazi shiyukh mutum ne ya ji hadisi daga malamai daban-daban hadisi ɗaya amma ya ji shi daga malamai biyu uku hudu abinda ya fi haka wato ba malami ɗaya ya ji hadisin a wajensa ba to kamar da muka faɗa a baya akan samu ruwaya bil ma'ana wajen ruwaya bil ma'ana lafuzza za su canza wani lokaci za a iya samu a takdim wa ta'khir wata jumlar ta zo daga farko a gurin wani ta zo daga ƙarshe wani ya ƙara harafi wani bai zo da wannan harafin ba wani ya kawo wata kalma wani ya zo da wata kwatankwacinta ba waccan ba ana samun sabanin alfaz to mutum ne sai ya ji hadisi ɗaya daga wajen malamansa daban-daban daban-daban daban sai yake so ya ruwaito wannan hadisin daga dukkan malaman amma a siyaki ɗaya a zubi ɗaya ba kowanne ya ware shi da ruwayarsa ba to ya zai yi to shi ne ce wa marrawa matnan an ana shiyakhin wa qad tawafaqu ma'nan wa lafdhun mattahad muqtasiran bi lafzi wahidin wa lam yubayyin ikhtisasahu falam yulam wa marrawa matnan wanda ya ruwaito matanin hadisi an ashiyakhin daga malamai wato an ashiyakhihi daga malamansa wa qad tawafaqa kamata ya ce tawafaƙu tun da abin da ne to amma shi ya yi izina da cewa ai daga biyu ne wato fiye da ɗaya kaga daga biyu ne to sai ya ci tawafaƙa amma kamata ya zan tawafaƙu wato su malaman nan duka tawafaƙu ma'anan duka sun haɗu a ma'anar hadisin wa lafzun mattahat amma lafazin bai zama ɗaya ba lafazin daban-daban ne amma ma'anar duk ɗaya ce in ka karanta nan karanta nan duk ma'ana ɗaya ke baka amma wajen lafazin kowa ya kawo shi da lafazin da ya riƙe ma'anar da shi to shi da ya tashi ya rawaito daga waɗannan malamai daban-daban matani guda ɗaya waɗanda suka yi suka yi wato suka haɗu a ma'ana suka saba a lafazi muktasiran bi lafzi wahidin amma ya taƙaita akan lafazin ɗaya tunda ba zai iya gwama lafazan duka lokaci guda ba akwai waɗanda za su za su akwai wanda kamar ƙarin wani abu yar jumla za ta iya ƙaruwa amma wani abun ba zai sai dai a ce wa fi riwaya sai da ce fi ruwaya in ka zubo su a siyaki ɗaya sai da arka cewa fi ruwaya a wata ruwaya amma ba za su haɗu a siyaki ɗaya ba to shi kuma nan yana so ya takaita ne akan lafazin guda ɗaya wa lam yubayyin ikhtisasahu amma bai yi bayanin cewa wannan lafazin wane bane ya faɗi malamai uku na ji daga wane da wane da wane sun ce wane ya gaya musu kaza kaza kaza kaza amma cikin abin da ya kawo bai gaya mana cikin ukun nan ba wane ne ke da wannan lafazin da ya kawo to sai ce falam yulam ba wanda za a zarga ba ne akan haka mai ake nufi bai laifi ba in ya kawo bai tare da ya yi bayani wane ne mai lafazin ba lam yulam ba za a zarge shi akan wannan ba wani shine waƙi'in al-muhaddisin abinda malaman hadisi suke yi hatta zuhuri wanda wa huwa man huwa fi imamati fi imamati alhadith an san matsayinsa a babin hadisi amma yakan tattara malamansa ya hada su guri guda kuma yayi siyakin hadisi guda daya har ma wani lokaci ce yazidu ba'dhum ala ba'd lokacin da yake hadisin ifk hadisi ne dogo da ya maganar kage da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashi daga malamansa daban-daban sai ce yazidu ba'dhum ala ba'd wani ya kawo ƙarin da wani bai kawo ba amma bai bayyana mana cewa wannan ƙarin na wani wannan ƙarin na wani ba duk ya hada su guri guda Imam al-Bukhari a cikin littafin sa Sahih al-Bukhari yana irin wannan yakan kawo isnadi ya ruwaito shi daga sama da mutum daya ba tare da yayi bayanin lafazin da zai ambata ba na wane ne to wannan ba laifi yayi ba falam yulam أو قال قد تقاربا في اللفظ شيما كما وانشان أو قال قد تقاربا أي تقاربوا أو قال قد تقاربا في اللفظ هو يتشي سوما لمن بيو هو سمد بيو لفظنسو يا يكسد جونا kaga ba ba dai bane amma dai lafazin kusa da juna yake aw ittahad aw ittahad al ma'na a a haka ne ko aw qala aw qala أو قد أو قال قد تقاربا في اللفظ نو واتحد المعنى على خلف حكوا ko kuma ma'anar daidai ta kamar abinda Abu Dawud yawanci zaka yana kawo haddathana fulan ha wa haddathana fulan ha wa wa sai kuma yace al-ma'na yana nufin duk ma'anar abinda za su kawo guda ɗaya ne wasu lokaci kuma suke cewa taqarabu ma'ana lafazan sun yi kusa da juna duk da dai ba ba ɗaya ne ba amma wajen ma'ana sun daidaita to shi ma hukuncinsa ɗaya ne babu, babu abin zargi a nan ala hulfin hakau a bisa saɓanin da aka hikaito na rashin zargi a kan wannan a nan an hikaito saɓani bina'an ala jawazin ruwayati bil ma'ana a bayan an yi maganar saɓani wajen ruwaya da ma'ana wasu sun ce ya halatta a ruwaya da ma'ana ga wanda yake ya san ya san ƙa'idojin larabci ya san dilalatul alfaz da sauransu wasu kuma suka ce a'a to a bisa wannan saɓanin kaga waɗanda suka halatta ruwaya bil ma'ana kaga su ba su da matsala kuma su ne al'aksaruna shi yasa ce ala hulfin hakau akan saɓanin da suka yi bayaninsa suka hikaito shi wato malaman hadisi na halaccin ruwaya bil ma'ana fa inda al'aksarin la lauma alai a gurin mafiya yawancin malaman hadisi ba da abin zargi babu zargi a kansa wanda kuma ya hana kaga zai zarge shi ce to ai ba a yadda ai ruwaya bil ma'ana ba saboda haka ka yi ka taƙaita a kan lafazin kowanne daga cikinsu kakka haɗa su ta fuskar ma'ana kaga shi wannan zai zarge su amma maganarsa a barin jayarwa ba ce sai ya ce wa in ya kulli lafzihi yubayyinu in ya zanto mai ruwayar zai yi bayanin lafazin wannan mutum ɗaya ɗin wato ya bayyana cewa wannan lafazin na wane ne kamar ya ce wal lafzu li fulan zai kawo haddathana fulan wa fulan wal lafzu li fulan kamar yadda muslim yake yi in ya kawo mutanen da ya har hada a isnadi sai ce amma lafazin na wane ne kaga anan ya bayyana lafazin na wane ne ma'aqala bil ma'aqala ko dai ya fade shi da da lafazin qala ko kuma qala bit tasniya ko qalu bil jam'i wato yayi bayanin me lafazin mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne ko mutane ne da yawa ce fa zaka ahsanu to wannan shi yafi idan zai yi bayanin me lafazin ya kawo akhbarana fulan wa fulan wal lafzu li fulan ko yace wa hadha lafzu fulan ko yace qala akhbarana fulan yana nufin duk lafazin nasu ne ko wata ibara ne mai kama da wannan wanda za ta nuna maka cewa lafazin nan ga me shi ko ga masu shi to fa zaka ahsanu wannan yayi kyau muslim yana da ibara mai kyau da yake yace haddathana abubakar wa abu sa'id كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن الأعمش kaga in ka duba siyakinsa a nan ya bayyana wane ne mai lafazin da ya ce haddathana abubakar yana nufin abubakar ibn abi shaiba wa abu sa'id yana nufin abu sa'id al-ashaj waɗannan malamansa ne guda biyu ya ce wane ya gaya mun haka nan wane ma ya gane hadisi kilahuma dukkaninsu an abi khalid abu khalid suleiman ibn hayyan abu khalid ya ce daga malaminsu abu khalid ƙala abubakar amma abubakar sai cewa ya haddathana abu khalid an al'amash ba an abi khalid ya ce ba ta haddathana abu khalid an al'amash to zahirin wannan zubin maganar da ya yi yana da cewa lafazin na abubakar zai kawo na abubakar ibn abi shaiba zai kawo to kaga wannan ibara ce wanda malamai ne suka fahimci haka kamar yadda al'iraki ya ambata ya ce ya mayar da bayanin zuwa ga abubakar don ya yi siyakin don ya jawo lafazinsa ne bayan gaba ɗaya gama isnadin ai da ya ce haddatana abubakar wa abu sa'id kilahuma an abi khalid ya ce an al'amash kawai ya wuce sai ya dace ƙala abubakar akhbaran aw haddathana abu khalid an al'amash wasu kan ce yanan ya dawo ya maimaita faɗar abubakar ɗin ne don ya faɗi sigar ta hadis amma al'iraki yana cewa a don ya nuna maka lafazin da zai kawo gaba ɗaya ma na abubakar ne ba na abu sa'id al-ashad ba
قال المصنف رحمه الله تعالى وإن روى عنهم كتاب القوبل بأصل واحد يبين احتمل جوازه ومنعه وفصل مختلف بمستقل وبلا نعم وإن رووا, وإن روى عنهم كتابا قوبلا بأصل واحد يبين احتمل جوازه ومنعه وأنا متن يجي littafi guda abinan ya ji littafi guda ɗaya ya saurari karatun littafi guda ɗaya amma a gurin malamai ba ɗaya ba a gurin malamai biyu ko fiye da haka da ya tashi muƙabalar nuskarsa sai muƙabalar nuskarsa bai asali ba'adihim walaisa bai asali kullihim da kowane malami yana da nuskarsa ta asali kowane malami da ya ji hadisan nan a wajensa yana da nuskarsa yana da kwafi ɗin hadisansa nashi na asali mun yi maganar muƙabala na san ana fahimtar abin da ake nufi da muƙabalar to da ya tashi tun da mun ce bayan ya gama ji zai ɗau nuskarsa ya karɓi ta malaminsa ya yi muƙabalar wannan nuska ɗin ya gane cewa tabbat abin da yake kwafa a littafinsa haka yake a cikin na malaminsa ba a samu ƙari ko ragi ba ba a samu wani saɓani ba wanda wannan shi zai sa nuskarsa ta zama nuska mu'tamada nuskar da za a yi dogara da ita a yi ruwayar hadisan cikinta to a nan ya ji daga sama daga malami ɗaya amma da ya tashi muƙabala sai muƙabala da nuskar malami ɗaya daga cikin malaman duka maimakon ya karɓi ta kowa don ya tabbatar da cewa ga inda suka haɗu ga inda suka saba sai ya tsaya akan nuskar muƙabala sai ya tsaya akan nuskar malami guda ɗaya to anan ne hukuncinsa shine zai bayyana wa in rawa anhum kitaban in yarwaci littafi daga gare su yana nufin malamansa qubila bi aslin wahidin amma wannan littafin ai muqabala sani da asali guda daya wato da kwafi daya daga cikin kwafi kwafi daban-daban da yake hannun malamansa yubinu sannan kuma yayi bayani wato yayi bayani cewa wannan littafi na nayi muqabala sa da asalin wani wato ya bayyana halin da wannan kwafi na hannunsa yake ciki wato bai yi shiru ba ta yadda ba za a fahimci cewa da kwafi ɗaya yayi ya yi muƙabala ba to anan ihtamala jawazahu akwai yiwuwar a ce halal ne ya halatta tunda har yayi bayani ya ce ga shi hadisin nan na ji shi halittafin nan na karanta shi a gurin wane da wane da wane amma kofin wane kaɗai na ɗauka na na yi cross-checking a kan abin da yake rubuce a cikin nawa littafin to wannan ihtamala jawazahu yana yiwa a ce halal ne wa man'ahu yana yiwa kuma ce a'a kai yayi haka wasu kare kenan kauli guda biyu ne wasu suka ce ya halatta wasu kuma suka ce bai halatta ba shine dunkule yace ihtamala wannan alifin ihtamala aliful itlaq ce ba ta mutum biyu bace aliful itlaq da kawo ta karshen baiti ihtamala jawazahu wa ihtamala man'ahu akwai yiwuwar halacci wasu malamai sun ce ya halatta hakan wa man'ahu ay ihtamala man'ahu wasu daga cikin malamai sun ce bai halatta ba wa fussila akwai kuma waɗanda suka yi suka yi wa abin tafsili suka ce a kada a kalli abin ta fuska ɗaya a kalle shi ta fuska biyu mukhtalifun bi mustaqillin wa bila akwai wanda hadisansa da na wancan sun saba sun saba ta fuskar yadda wancan malamin a littafinsa akwai ƙari da babu ana wannan sun saba bi mustaqillin ai bi ahaditha mustaqilla akwai wasu hadisai da babu ana wannan ya ji daga wajen malamai ABC littafin da yake hannun A bai kai yawan littafin da yake hannun na B ba na B ya fi na C akwai ƙare-ƙare a kowanne da ɗayansu ba da shi to suka ce idan ya zanto akwai ƙare-ƙare a ciki to wani bai ka halatta yi ruwaya littafin daga duka ba saboda akwai abin da shi ɗaya daga cikinsu kamar c da b akwai da hadisan da babu su a littafansu akwai su a e saboda haka in kai ruwaya littafin daga gare su kamar ka ruwaito hadisan da ba su ruwaito ba wabila akwai kuma wanda babu wannan saɓanin وبلا أي بلا بلا مختلف بلا اختلاف باب ساباني abin da yake cikin littafin A shine a B shine a C babu wani sabani to in akwai sabani wajen yawan hadisai na wane yafi yawa na wane akwai ragi to bai halatta ka yi ruwayar littafin daga dukansu ba domin za ka ruwaito daga mutum hadisan da bai baka ba amma idan babu saɓani kusan hadisan wannan dubu ɗaya ne na wannan ma dubu ɗaya ne na wannan ma dubu ɗaya ne to shikenan ba kuma wani saɓani canjin wani hadisi da wani to shikenan sai ka ruwaito hadisin daga wajensa wannan shine tafsilin da wasu daga cikin malamai suka yi cewa a duba a gani idan har babu wasu hadisai mustaqilla kawai dai watakila turqul hadis suka dan bambanta amma dai hadisan duk su ne to wannan babu matsala don ya haɗa su duka ya rawaici littafin daga gurinsu amma akwai saɓani na ƙarin yawan hadisi a gurin wani wani kuma akwai ragi to bai kamata ya gwa masu lokaci ɗaya ruwayar littafi ɗaya a wajensu bayan kuma da asali guda ɗaya dogara ba an fahimci wannan
قال رحمه الله ولا تزد في نسب أو وسط من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني وبأن وبهو أما إذا أتمه أوله أجزه في الباقي لدى الجمهور لدى الجمهور والفصل أولى قاصد المذكور نعم eh ya isa a nan nan malam kuma zai yi magana akan ziyada wato wani ƙari da mutum zai yi a nasabar wato rawi nasabar malamin malaminsa ko malamin malamin malaminsa an san dukkan wani wanda aka yi ruwaya daga wajensa akwai sunansa cikakke akwai nasabarsa sunansa cikakke wane wane dan wane dan wane dan wane dan wane akwai kuma nisbarsa daga wani gari yake misali kowace sana'a ake danganta shi da ita ce muhammad ibn ismail ibn ibrahim al-ju'fi maulahu al-bukhari kaga akwai nasabarsa nan akwai kuma nisbarsa to mutum in ya ruwaya daga malaminsa zai iya nisibta shi yadda ya ga dama in zai faɗi sunan malaminsa zai iya faɗarsa cikakke haddasana fulani ibn fulani ibn fulani alfulani in ma yana da wata sana'a annajjar misali alkhayyat duk zai iya malaminsa ne ba daga gurin wani yake karɓo nisibar ba shi ne mai ba da ita tun da kai tsaye daga wajen malaminsa ya ji to malaminsa shi ma yana da malami malamin malaminsa ma yana da malami aka isnadin ya tafi har zuwa ƙarshe to idan ya ji hadisi daga malaminsa malaminsa ya kawo sunan malaminsa amma bai nisibta shi ba ko ya faɗi nasabarsa amma bai faɗi nisbarsa ba to kai in ka zo ruwaya za ka zaƙi ka nuna ƙwarewa ka ƙara cikin sunan malamin malaminka alhalin kai malaminka da yake baka hadisin bai ƙara ba ka duba wannan kalele cewa haka da wannan naci wai za ka ƙara ko ba za ka ƙara ba ko za ka kawo shi yadda ya kawo shi in cewa ya na muhammad kawai ka ce kai ma muhammad kakka ƙara faɗa sunansa na gaba saboda watakila ka yi azarɓaɓi ka faɗi nasibarsa alhali shi ba wannan muhammad ɗin da kai kisi so yake nufi wani muhammad din daban yake nufi yanzu bukhari yake ci haddathana muhammad ai ta dawar wuri muhammad ibn sallam albikandi ne ko muhammad ibn yahya az-zuhli ne ko muhammad waye muhammad waye ta sabani wasu ce ai wane ne a wannan muhammad nan waye yake nufi wani ce a'a wane yake nufi to kaga in wani ya zaki ya kara sai a zaci cewa haka yake a isnadin alhalin shi bai faɗi kowaye ba to shine suka ce wala tazid fi nasabin aw wasfi man fawqa shuyukhin anhum ma lam yuban binahwi yani wala tazid fi nasabin aw wasfi man fawqa shuyukhin kakka ƙara a nasaba ko sifar waɗanda suke sama da malamanka in malamanka ne wannan daman kai kake ruwaya daga wajen su ka faɗi yadda ka ga dama ka ƙara da duk abin da ka ga dama حدثني محمد محمد الثاني ابن عمر ابن موسى قال المكي مولدا الكنوي نشأة النيجيري موطنا كفدد ابن كسو to amma na saman malamin malaminka kuma sai ka tsaya akan lafazin da ya baka shine yace wala tazid fi nasabi أو وصف من فوق شيوخ أي فوق شيوخك عنهم ما لم يبن ما لم يبن عنهم بنحو يعني matuƙar ba za ka yi bayani ba ka rabe nan na daga ibana ne alfasil malam tufassil ko yufassal wa yumayyaz azza'id bi nahwi ya'ni matuƙar ba a rabe ka rabe abinda ka ƙara da kalmar ya'ani ba haddathana fulan ibn fulan malamin ka kenan qala haddathana fulan sai ka ce wa huwa ibn fulan sai ka ka wa huwa ibn fulan kaga da kaga wa huwa ibn fulan ba shi malamin ka ne ya faɗi wa huwa kai ne kake kokarin fito da sunan da shi bai nasabta shi ba sai ka ƙara da wa huwa shine bi nahwi ya'ani ko ka ce ya'ani ibn fulan aw bi anna ko kai amfani da anna haddathana fulan ibn fulan bi anna fulan ibn fulan haddathahu kaga anan baka jingina masa sunan da nasabar gaba ɗaya ba ka jingina wa kanka ne illa iyaka ka ce shi ya bashi labarin shi au bi hu ko kai amfani da huwa haddathana fulan qala haddathana fulan wa huwa ibn fulan wannan idan mutum ya karanta sayo muslim zai ga wannan imam muslim yana yana wato bin wannan ka'idar sau da kafa baya nisabta malaman malamansa sai ya kawo ibarar da take nuna daga wajensa ne to ko kuskure aka samu shi za a ɗorawa za a ɗorawa asalin mai malaminsa ba ko kuskure aka samu na wajen bayyana mai sunan ce ai ba malaminsa ne dama ya bayyana sunan ba shi ne ya ƙara da nasabar shi ne ce amma idza atammahu awwalahu ajizhu fil baqi ladal jumhuri amma idan a farkon hadisai mutum ne zai karanta maka hadisan malaminsa a farko sai ya kawo maka sunan malaminsa cikakke a gaba kuma sai takaita sunan kaga ya riga ya faɗa maka sunansa cikakke a farko to kana iya ƙarasawa kai kuma duk sanda ya ambaci sunan kai kuma za ka iya ƙarasawa tun da dama ya riga ya gaya maka ishkalin da ake tsoron a samu ba zai samu a nan ba an gane ko ba za a samu matsalar da ake gudun ka fada cikinta ba domin sukan kawo suna mubham daga baya a yi ta tunanin wane ne in ka riga ka bayyana alhalin ba shi bai bayyana kowaye ba aka zanto akwai za'ifi akwai sika in dukansu amintattu ne kaga abin da sauki amma in ɗaya za'ifi ne ɗaya ko sika ne ɗaya mai rauni ɗaya amintacce to kai ka faɗi mai amincin alhalin mai raunin ne kaga an samu matsala to shi yasa in ya riga ya maka bayanin sunan cikakke a farkon litta a farkon wato ruwaya hadisai goma ne ka ji a wajensa a hadisin farko sai ya faɗi sunan cikakke to shikenan jumhurin malamai jumhurin malamai mafiya yawancin malamai suna cewa ya halatta ka ƙara shi ka rika faɗarsa cikakke ba tare da kayi bayani ba amma duk da haka walfasulu aula ka rabe tsakanin abin da yake asali da abin da ka ƙara shi ne ya fi alfasulu ɗin ka kawo fasili na ya'ani ko ka ce huwa ko anna fulanan ibna fulan da sauransu ko ka amfani da ya'ani ko anna ko huwa wannan aula قاسر المذكور أي حال كونك قاسرا على المذكور kana mai takaitawa akan abin da ya faɗa aka ambata ba tare da ka ƙara ba wannan shine aula ko da ya halatta ka ƙara a nan tunda ya riga ya yi bayani a farko to amma ka takaita ka takaita akan abin da ya faɗa ka ce ya ani ka yi fasli da in za ka ƙara naka wannan shi ya fi
وقال رحمه الله تعالى وقال في الإسناد قلها نطقا أو قيل له وترك جائزا رأوا نعم anan kuma wajen karatu akwai abin da ake wato barinsa a wajen rubutu amma ana furta shi a wajen karatu akwai kalmar da ake barinta ba a rubuta ta saboda a takaita amma aka zo karantawa to sai a furta ta wani alamar cewa ilimin ka karance shi daga daga daga tsotsuwarsa ta asali ba dira kai a kansa ba ta sama ka zo masa fatul biyuta min abwabiha ka zo masa ta kofarsa ba durowa kai daga sama ba to akwai kala tsakanin mazajen isnadi akwai lafazin kala kala kala amma ba a rubuta shi galibi ba su rubuta shi saboda takaitawa don su rage wa kansu yawan rubutun sai su goge lafazin kala a rubutu amma aka zo karatu sai a ambace shi shi ne ce wa kala wa kala wa kala anan ai wa lafzu kala lafazin qala fil isnadi a cikin isnadi qulha nutqan to ka ambace ta wajen afirci ai wada'aha khattan ba sai ka rubuta ta ba sai ka ambace ta afirci ka ce haddathana fulan qala haddathana fulan ko qala akhbarana fulan amma a rubutu za ka haddathana fulan haddathana haddathana fulan haddathana fulan haka za ka yi ta gani haddathana al-humaydi haddathana sufyan حدثنا مالك هكذا كغني تو اما ان كتاشي كرنتاوا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان ذاك قال قال كودا با ربوتا ta ba saboda anan kana fadar abin da ya fada in kace haddathana fulan haddathana al-humaydi haddathana kamar ka kuma cewa shi ma nabin shi ma ya gaya maka amma ka ce haddathana al-humaydi qala ay qala al-humaydi haddathana sufyan wato humaydi shi kuma yace sufyan haddathana shi ma sai ka ce qala wato shi ma sufyan din yace haddathana az-zuhri misali an fahimta amma a rubuce ba za ka yi ta ganin qala qala din ba amma za ka faɗe su tsakanin kowanne don wannan shine waƙiyin abin da ya faru ai amma in ka ci cewa haddathana fulan haddathana haddathana kamar kai dai duk su suka gaya maka ka ce wannan ya gaya mana wannan ya gaya mana sai a ɗauka duk su suka gaya maka an fahimta au qila lahu a zaka ga akhbaraka fulan ko akhbaraka fulan a cikin isnadi sai ka ce qila lahu akhbaraka fulan an ce ga kai akhbaraka fulan zaka kare kila ce quri'a ala fulan kila quri'a ala fulan wannan dan a tantance tsakanin abinda kai ka karanta ko kuma a'a karanta masa akai ba kai ne mai karantawa ba don ka zaka kara kila a daidai gaban akhbaraka fulan wattarka ja'izan ra'au amma suna ganin ana iya barin ta wannan kila din suna ga ya halatta wato in ka karanta ala fulan ka ce akhbaraka fulan qala akhbaraka fulan kana iya barin kila quri'a ala fulan ko kila akhbaraka fulan din zaka iya barin kila din suna ganin ya halatta amma ita ƙala ɗin suna ganin faɗatta abu ne mai kyau wajen ƙila akbaraka fulan wannan ba dole sai ka sai ka faɗa ba wattarka ja'izan ra'au suna ganin ya halatta a bar wato wajen wannan
وقال رحمه الله ونوسخ إسنادها قد اتهد ندبا أعيد في كل متن في الأسد لا واجبا والبدء في أغلبه به به وباق أدرج ما هو به
akwai har ila abin da suke shafewa a isnadi banda kala akwai annahu lafazin annahu kamar hadisin bukhari an ata ibnu abi maimuna sami'a anas ibn malik an ata ibnu abi maimuna sami'a anas ibn malik kaga ana akwai annahu an ata ibnu abi maimuna annahu sami'a anas ibn malik amma shafi annahu din sukan shafi annahu wajen kalmar sami'a ko sami'tu to wannan dukkan sa yuhzafu fil khatt urfan al'adance akan shafe shi a khatti wato amma dai yana da kyau a ambace shi a lafazi sai anan kuma yana bayanar abin nan ruwayar nusakh ruwayar nuskha akwai abinda malamai suke kira an-nusakhul hadithiyya an-nusakh al-hadithiyya akwai hadisai da littafai ne asalin su wato littafai ne suka tattara hadisan wani sahabi gaba ɗaya a cikin su kamar misali nuskhar hammam ibn munabbih an abi hurairah hammam ibn munabbih tabi'i ne ya ji hadisai da dama daga abu huraira wanda ya zauna ya rubuta su lokacin da yake gaya masa su sun kai kusan hadisai ɗari yana faɗa masa su ƙalar rasulullah sallallahu kaza ƙalar rasulullah sallallahu kaza har zuwa ƙarshen abin da ya gaya masa wannan nuska ta hammam ibn munabbih malamai sun rawaito kamar abu zinat ya rawaito wannan nuska ta hammam ibn munabbih an abi huraira ma'amar to ai ba ku nuna mun ba ka nuna mun ne kana duhu ba na ganin ka to wannan magana tana da tsawo ina ga mu barta zuwa karatun safiya insha Allah sai mu yi ta abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in